بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد الفاتح المعظم والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي الى صراطك المستقيم وعلى اله حق قدره والكتاب العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ‘yan uwa malarta wannan karatu mai albarka na littafin muwadda na imamu malik wanda muke gabatar da wannan karatu a irin wannan rana ta litinin ina yi ma kowa sallama irin ta addinin musulunci ita ce assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu to insha Allah a irin wannan rana ta ashirin da watan biyar miladiya haihuwa annabi Isa dubu biyu da ashirin da hudu to insha Allah za mu ci gaba daga inda muka sa wato shi ne hadisi na tisin kuma idan masu sauraro ba su manta ba muna a cikin babin rubuɗi min batil farj ma'ana babi a cikin abin da ya shafi yin alwala saboda shafa azzakari ina ce wa zakani an malikin an nafi'in ya ce ya yi mana hadisi daga imamu malik عن نافع يا سيد نافع أن عبد الله بن عمر أتيت عبد الله بن عمر كان يقول يا جماعة سوى إذا مس أحدكم ذكره إذا أنتم يشهد الذكر نفع معناه أتشي ينادى الولاء sai shafi azzakarinsa ko kuma misali kila bayan ya rike da ya yanka na janaba ya ɗauke babban kari shi ma ya shafi azzakarinsa bayan samuwar wannan ƙwarki daga hadar ɗin nan babban misali idan wanka ne to shi ne sai ya ce a إذا مس أحدكم ذكره فقد وجب عليه الوضوء لما إذا كان يتبع الذكر نساء ولما واجبين يتنزع الولاء معنى الولاء توجب جريشي سوى جليل يمن تقى ذكر كما يجاد ذهب سنبايا سوما أبن دسكي قوة دمو دسكي لا أبتاتي ولما taba azzakari in dai ba a saman wani shamaki ba ma'ana a kamar misali in mutum zai taba azzakari ya taba shi a saman wando wannan ba zai zama cewa ya warware na alwala ba kuma ko rashin ko rashin kaurin shamaki in dai akwai wani abu a sama su wannan ba zai warware alwala ba amma idan aka taba fata da fata to lallai wannan alwalad ta warware in ji sayyid na abdullahi ɗan umar allah ya ƙara mai yadda ya kwace wa da tamin kuma ya yi man wani hadisi an hisham ibn urwata ya an so daga hisham ɗan urwa ce an abihi ya an so daga babansa annahu kana yaqulu hakika ya zamo yana cewa man massa zakarahu faqad wajaba alayhi alwudu duk wanda ya taba zakaransa to lalle alwalata wajaba gare shi ta dalilin wannan taba zakarin kamar yadda hadisin baya ya karantar da mu irin wannan lafaz irin wannan ma'anai illa dai irin an ɗan samu bambancin lafazi ta an ce idan masa a dukkan an ce man masa zakara ku faɗar wajen alayhi da wudu to kada a ji ana ta maimaita magana to ai hadisai ne wanda muna cikin babin to kuma maimaita hadisan da masu an shi to ai mabambanta ne to kuma a da maza Allah tsira da aminci Allah tabbata gare shi yana cewa a sahabi kan nujum ko su sabbaina kamar taurari suke bi ayyuhu mutadaitu ihtadaitu duk wanda kuka ce kuka yi koyi da shi to sai ku shiru to kaga hadisin da ya gabata na sosai daga sayyidina abdullahi dan umar muka ji wannan hadisin shi wannan daga hisham bin urwa ma'ana da ya an so daga babansa sai hadisi na 91 cewa azzatani kuma ya yi mana hadisi an malik ya so daga imam malik alimin shahadin ya so daga ibn shahab ibn shahab an samu ibn abdullah shi kuma ibn shahab ya an so daga salim dan abdullah annahu qala hakika ya ce ra'aytu abi abdullah ibn umara na ga babana wato abdullahi ɗan umar kaga shi salim kenan jita ne na sayyidina umar allah ya kara mai yarda tun da ɗan ɗan sayyidina abdullahi ne to ya ce ya ga baban shi ya zata sulu yana yin wanda sun ya tawaddau to sannan kuma sai ya zo bayan ya yankan nan sai kuma sai ya zo ya alwala awa ya ce fa'unci na yi sai na ce masa ya abati ya abati ya kai babana amma ya dubi kalbi sulmin alwudu hakikishin wannan wankan da ishe ka daga cewa sai ka yi alwala ba tun da ka riga ka yi wanka ma'ana ka ɗauke babban kari ko inda shi wanka misali babban kari ne duk in ka ji kari an ce sai ya kai da wanka misali kila ba mamaki wankan janaba ne to misali awa ka yi wanka sai kuma ka ka sake alwala to shi wannan wankan da zai san mata ba ala sai ya ce bala in zai sammai walakin ni sai dai cewa ne a yanan a wasu lokuta a masu zakari ina taɓa azzakari na ne bayan layuwan kan nan to ina taɓa shi ko da rafkanuwa ko da mantuwa duk da yadda ban ba a tawazzau wannan shi ne dalilin da ya sa nake sake alwala awwa to kuma a takaice shi wanka yana ɗauke ƙaramin kari kuma ko da mutum da yi niyyar ƙaramin karin ba misali ɗauke niyyar ƙaramin karin ba idan mutum mai wanka kamar yadda aka sani a cikin wanka kamar wankan janaba akwai wankan da ake haɗawa da alwala akwai kuma wanda ake yi bayan alwala da niyya kurin za a zo a kwarara ruwa kamar yadda kila ba mamaki hadisin gaba ne ko hadisan da ummin zuwan kan za mu fiye da manzan Allah tsira da aminci Allah tabbata gare shi ya yi wanka to a takaice idan mutum ya yi wankan janaba to wannan wankan janaba ya ɗauke mai ba wai sai ya yi alwala ba kuma ko da ya yi wankan ba wanda ake haɗawa da alwala ba ko wankan ne haka nan wanda ba a haɗa da alwala ba to wannan wankan ya ɗauke mai yin alwala mutum domin kari ba kamar ta yi kari ko kuma aka samu sababbin kari misali to in dai ba in nan dalilan ba yana fitowa daga wankan da zai iya zuwa ya yi alwala inda shi ma idan muka lura samun ai yana mamakin yadda ya ga sayyidina abdullahi dan umar yana canza alwala bayan yayi wanka tunda ya san cewa wankan janaba yana isuwa daga cewa ba sai an yi alwala ba sai da yayi to shi ne sai sayyidina abdullahi dan umar ya faɗi mai dalilin da yasa yake yin haka sai a jirgi na cikin da biyar ce wadatan kuma ya yi mana wani hadisi an malika ya so daga imam malik an nafi'in ya so daga nafi an sami bin abdullah ya so daga salim da abdullah annahu hakika shi salim da abdullah قال يا شيخ كنت مع عبد الله بن عمر في سفره hakika na kasance da sayyidina abdullahi ɗan umar a cikin halin wata tafiya ya ce fara'aituhu ba'ad an wala'ati shamsu tawaddu'a sai na ga cewa shi abdullahi ɗan umar ɗin nan ma'ana babana in ji ya canza alwala bayan ya yi alwala bayan rana ta hudu ma'ana ta ga an riga an riga an yi sallah a su ba sun masalla sannan kuma ya sallah ta ga abin da yake yi abdullahi ɗan umar ɗin ya riga ya sallaci sallah a su ba to kuma ya je ya sake alwala kuma ya je ya yi sallah ƙala Samun ya ce, wa ƙuntu da sai na ce masa, inna hazihi na salatun ma kun ta tusanniya. Waƙiƙa lallai wannan wata irin sallah ce wata ni dai ban ga kana sallata irin wannan sallar ba. Ƙwan shi ke nan sai Abdullahi ɗan Umar ya ce, in ni ba'ad an tawaddu'atu li salati sunnah hakika ni dai bayan na yi alwala domin yin sallah asuba ba sai su farji to hakika na riga na taɓa gabana sun mana sufa an atwadda'a sannan sai na manta in sake alwala bayan na taɓa gabanan gaban mannawa sai na zo ne sallah to wannan shi ne janatina shi ne dalilin da ya jaza min cewa na sake wannan alwalan na zo na sake sallah to kuma a magana hadisi suna cewa ka sani cewa hakika hadisin sake alwala idan an shafa azzakari an shafa azzakari hadisi ne mutawatiri saboda waɗanda suka gabata sabuwarki wannan hadisin akwai busratu akwai ibn maja akwai jabir akwai ummu habiba akwai hakim akwai sa'ad akwai abu hurairah akwai ummu salama akwai ahmad akwai zaid bin khalid akwai abdullahi dan umar to gabe akwai akwai akwai da yawa ga sunan da to hadisi ne mutawatir to saboda haka shi ya sa zama cewa ya fi ƙarfin wannan hadisi wanda yake nuna cewa wani mutum ya tambayi manzo Allah tsira da aminci Allah tabbata gare shi cewa ya shafi zakarin jiki manzo Allah ya ce to ai hakika ba zai tashi alwala ba saboda wata tsoka ce daga cikin jikin shi wannan shi hadisin ya zama wani tuhatir ya ɗauki gurare da dama daga wasan marwarta abincin manza Allah tsira da aminci Allah tabbata gare shi wanda dama kuma a kayan mu shiga malin gaba tun da mun zo ƙarshe to wannan hadisin dama shi muka biyu a cikin mazhabar imam malik amma akwai sauran mazalik azummiya kamar sauran mazabobi waɗanda su ma tabbatattu ne an kyauta da wasan cewa karfafu ne a wajen Allah to akwai waɗanda suke ganin cewa idan mutum ya alwala ya shafi zakarinsa ba ya tace ba saboda bai gano ba an tsawani ko wanda kuma ko da a cikin ko a cikin bulugul maram za ka ga kusa da kusa suke daga wannan sai wannan nake ga a hadar suke a jere ma suke wannan hadisa to saboda haka Allah madaukakin sarki ya sa mu dace wannan shi ne ƙarshen babu babu da rubutu min nasu zakka sai za mu tashi babu ne bi'inin umulatar rajulin imara atahu awa babin sake alwala saboda mutum ya sumbanci matarsa ya ce addafari yaya yaya ya yi mana hadisi عن مالك يا أنصول الإمام مالك عن ابن الشهاب يا أنصول ذا الشهاب عن سالم بن عبد الله يا أنصول ذا سالم بن عبد الله عن أبيه سالم بن عبد الله يا أنصول وما عزيز ذا بابنك عبد الله بن عمر كينا inda an abiyu abdullahi bin umar ya so daga babansa abdullahi bin umar annawan kana ya ƙure haƙiƙa ya zama yana cewa ƙublatin waje imra'atahu sun banta mutumin da zai yi ma matarsa awa wajen su da kuma rungumar ta haka a taɓa ta ma'ana biyar ne da hannunsa minal mulamasa minal mulamasacci yana daga shafa wadda Allah maɗaukakin sarki yana cewa yake cewa aula mastumin nisa'a wannan ayat ta cikin suratul nisa'i da Allah yake faɗi har zuwa aula mastumin nisa'a to wannan idan mutum ya zama da cewa ya sumbanci matarsa ko ya taɓa ta da hannunsa to duk wannan yana daga cikin mulamarsa ya ce faman ƙabbala imra'atahu aw jassaha biyadihi dukkan wanda ya sumbanci matarsa ko ya taɓa ta ya rungume ta da hannunsa ya taɓa ta da hannunsa ba a da rubu to wajibi ne ya sake alwala saboda dalilin haka sai ce wajasani kuma ya yi mani wani hadisi ana amma nake ya so daga imam malik annahu balagahu hakika shi imam malik labari ya isan masa Allah abdullahi bin mas'ud hakika abdullahi bin mas'ud kamar yadda na fanni a karatun ba dama akwai su su uku ne kusan gudun kaji an ce ibn mas'ud to abdullahi dan mas'ud akwai ibn abbas abdullahi dan abbas akwai ibn umara عبد الله أو عمر كان يقول يا زمانا سوى من من قبلة الرجل امرأة والوضوء معنى الوضوء أقول تنزع الولاء من قبلة الرجل امرأته سبو دمتين يا سنبنش ما تسأل ma'ana idan mutum ya sumbanci matarsa to lallai zai sake alwala saboda biyu yana daga cikin aula musulmin nisa amma shi imam malik waɗayyada hu malikun bin lazzati shi imam malik ya yi ƙaibi ma'ana gabai da ita wannan sumbanta ko shafar da aka yi magana aula muslimin nisa in dai idan an samu jin daɗi awa wannan shi ne yake zama cewa ya bata amwala duk da dai a cikin malaman mazhaba ta imam malik malamai sun yi magana kuma sun ce cewa shi kis a baki in dai a baki ne kurin shi yana bata alwala mutlaka fa inna la tura'a fi hallar zasuku domin ba a iya kiyaye jin daɗi a cikin su mutum ya ce ya sumbanci matar shi bai ji daɗi ba da wuya dai a ce za a kiyaye jin daɗi idan aka yi kis to wannan shi ne dalilin da ya kawo ɓata alwala idan an ɓaciwa alwala idan aka yi shi a baki idan kuma aka yi shi a wani sashi na jiki wannan sai dai idan an nufi jin daɗi shi ne ce wadda sai kuma yi mani wani hadisi an malikin ya an so daga imam malik an ibn shahab ya an so daga ibn shahab annahu kana yaqulu hakika ibn shahab ya zamo yana hada ya ce al-wudu'u akwai alwala min qiblatir rajul imra'atahu saboda mutum ya sumbanci matarsa to lalle a canza alwala saboda wannan sumbai saboda dai ba za a iya kiyayewa a ce ba a ji daɗi ba idan an yi sumbanta to wannan shi ne ƙarshen babu lokaci ya yi na to abinda muka haɗi daidai Allah Ubangiji ya sami tarayya a cikin samun lada don kuma abinda muka kuskure ba mu haɗi daidai ba Allah subhanahu wa ta'ala ya ce mana ya gyara mana wa'innan kura-kura kuma dama kamar yadda muka waɗi mun dai muna karambani ne muna ɗan ƙara ma juna sani ko muna ɗan faɗakarwa ne domin mu sami lada ko kuma mu cika umarnin manzo Allah tsira da aminci Allah tabbata a gare shi da yake cewa bari mu zuwa ni wa lau ayatan ko ku isar da saƙo na da zance na ko da da aya ɗaya ne to muna irin wannan kalmizin ne ba mu kaɗaita ko kuma ba mu tsarkaka da ba mu ce za mu kuskure ba duk lokacin da ɗan uwa ma'abocin ilimi ko na nan zaune ko na waje wanda saƙon ya zama ya ji wani kuskure so yana iya ya ya fari an Allah ya ja mu riskar da shi mu gyara a karatun gaba domin so ake a amfana ba so ake a nuna gwaninta ba أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته